والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan gaisuwa ta addinin Musulunci, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya ƙaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau 23 ga watan Ramadan, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447. kuma yau goma sha biyu ga watan uku lissafin miladiya shekara 2026 Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan unguwa ta ƙofar gabas a cikin wannan masallaci na musab bin umair cikin garin azare jihar bauchi domin ci gaba da jin fassara ma'anonin alkur'ani cikin littafin rajul adahan ila ma'anil qur'ani na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama tare da ƙarin bayani na Sheikh Abubakar Aliyu Albani Ibahil Ma'ani ala Raddul Adhan ila Ma'anil Qur'an shi ma Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara za mu tashi faɗin Allah da madaukakin sarki da yace walladina yutawaffawna minkum ko ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خدمة النساء أو أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن يقولوا قولا معروفا ولا تعدموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم نعم Allah madaukakin sarki yace walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan walladhina yamutuna minkum wa yadharuna ay yatrukuna azwajan waɗanda suke mutuwa a cikin ku ku mazaje suke barin matayensu ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara su matan za su zauna a karan kansu wato za su yi idda iddar auren nan wata hudu da kwana goma za su zauna wata hudu da kwana goma domin akwai hikima cikin haka ko da Allah ya sa akwai ƙaramin an samu juna kuma ƙarami ne to yayin da aka yi wata kuɗin nan zai bayyana da ikon Allah ko namiji ne ko mace kaga in ya bayyana iddata ta ciru akan wata kuɗi da kwana goma ta koma kuma hatta ya ba'ana hamlahunna har sai ta ajiye wato cikin wato sai ta haife shi ita hukuncin mai juna biyu kenan a ce yau yau mijinta ya rasu washe gari kuma ta haihu shikenan ta gama eh ta gama idda fa idza balagna ajalahunna idan suka kai lokacinsu ai in qaddat muddatat tarabbusihinna kwanakin nan na jiran dako wata hudu da kwana goma nan in suka kare fala junaha alaikum ayyuhal awliya babu laifi a gare ku ya ku majibintansu fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da za su aikata a karan kawunansu minat tazayyuni na ado su sanya turare su kwalliya wata arrudu lil khitab su bujirowa wato a neme su a yi hira da su bil ma'ruf da kyautatawa shar'an a shar'ance amma banda tabarruji irin yadda shari'a ba ta yadda da shi ba wannan kan waliyan ba za ta yi ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah gwani ne masani dangane da abin da kuke wato atawa ai alimun bi batinihi ka zahirihi bangiji ta'ala masani ne da abin da ya koyu kamar abin da yake bayyana abin da ya koyuwa a tsakanin la yasfa alayhi shay'un khafiya ba na kuma wuya da ma'ana yake abin da yake bayyana ka kuma yake ganin abin da yake boye idza kanat al-mar'atu fi ittifaqin aw wafatin fa innahu yahrimu ala rajulin an yasqubaha li zawajin qabla tanqadi iddatiha idan mace ta kasance tana idda ta saki an sake ta tana idda bata gama idda ba ko tana idda ne ta mutuwa mijinta ya rasu sai take idda ko an sake ta idda sai kuma mijinta ya rasu ta kai idda to yanzu za ta ciro daga iddar take ta koma iddar mutuwa daga lokacin to a irin wannan lokacin da take idda baya halasta wani ya ainihin bujiro mata da neman aurenta eh sai ta sai iddar ta kare eh baya hasta su wata kulla yarjejeniya cewa to fa idan ta gama ya riga kowa ni shine fa alayi a baya halasta amma dai kun san shari'a ba ta kaiwa mutum har ƙarshe ta takura masa sai Allah ya ce wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khatibatin nisa' babu laifi a gare ku don kun yi musu jirwaye, jirwaye mai kama da wanka, a ɗan bujiro da wani abu alamun cewa fa ana ciki, to babu laifi, ka zo mata taziya ka ce kai, ka yi mata taziya ka yi taziya sai ka ce to amma dai ake ɗin ma mutumiyar kirki ce, to kaga wannan za ta ɗan ji daɗi a ranta, kuma wani saƙo kake turawa, ko kuma ai da dai maganganu na bujirowa irin wannan wannan duka babu laifi don an yi wannan amma sare a fili a bayyana a zo a ce to fa karfa ki ba da dama a kowa eh kina gama idda kawai zan turo ai magana eh kar ai haka Allah madaukin sarki yace babu laifi don an yi jirwaye min khatibatin nisa na wato neman auren su matan e an hunna azwajuhunna fil iddati ka qawlil insan matsalan e innaki la jamilatu kamar mutum yace kai amma fa ke kyakkyawa ce man yaji rizqi waye ba zai sami irin ki ko kuma ai duk wanda ya sami irin ki ya huta eh da ire-iren wannan. Aw aknantum ay admartum fi anfusikum ko kuma kuka boye a kanku ba ku bayyana ba eh na nufin auren su min qasdi nikahihinna kuka ɓoye kuna so ku aure su amma ba ku bayyana musu ba to alimallahu annakum satadhkurunahunna ubangiji ta'ala ya sani da sannu za ku bayyana musu ba za ku iya haƙuri akan haka ba to abaha lakum at-ta'arrub sai aka halasta muku ku dan yi jirwaye walakin la tuwa'iduhunna sirran amma kar ku yi alƙawari da su a asirce sirran karka da ko kuma samu mutuncinta da sirrin da ma'adun karka wannan e kar ku bayyana cewa kuna so ku aure su a fili a halin a asirce ko a bayyane illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku faɗi magana wacce take mai kyau ai ma'arifa shar'an abinda shari'a ta san wannan magana min ta'arrubi na dan bujirowa dan jirwaye walakum zalika to wannan za ku yaka wala ta'zimu huqdatan nikah kar ku niyyar kullu aure da su ala iddati ala aqadihi kar ku kulla ku alƙawari cewa to fa da kin kare kun yi alƙawari ba za a bai kowa dama ba hatta ya bulgal kitabu ajala eh hatta ya bulgal kitabu ay al maktubu min al idda abinda aka rubuta na idda har sai ajalin yayi bi an yantahi lokacin ya kare wa alamu kusani anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da ke cikin kirazanku min al'azami na niyya wa gairihi da waninsa fahadharu ku kiyaye fa an yu'aqabakum idza azamtum kada fa Allah ya muku uqaba ya muku uquba idan kun kulla niyyar yin haka wa alamu anna allaha ghafurul liman yahdharuhu ku sani cewa Allah mai gafara ne ga wanda ya kiyaye shi halimun bi ta'khiril uquba man istahaqqaha mai hakuri ne da jinkirin uquba ga wanda ya cancanta a masa hakuri saboda haka kada ku bujiro ku bayyana musu cewa lalle za ku aure su wa fi ma ya ce hukumul mutallaqati qabla dukhul cikin abin da zai zo kuma za a yi bayanin hukuncin wacce aka sake ta ba a yi dukuli da ita ba, bi ma'ana ba a saulabule da ita ba an kaɗe ta da ita ba, wai hiya halatin jadida wani hali ne sabo, gaira halatin talaq ba halin irin yadda aka ake sakin bilma da koli bihin na wanda aka yi dukuli da su ba. Istaufaha min qablu wa hiya halatin kathiratul wuqu' bayyana ma alal zawjaini fiha wa ma lahuma sai Allah ya bayyana abin da yake gashi su ma'auratan na sadaki da sauransu in aka yi saki kafin a kusanci juna sai Allah ya ce ni
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
Allah madaukakin sarki yace la junaha alaikum babu laifi a gare ku in tallaqatumun nisa idan kuka saki matanku malam tamassuhunna matukar ba ku yi kwanciyar aure da su ba sai kuka sake su ba ku kusance su ba kuka sake su amma an daura auren kuma hakan tana iya faruwa an yi auren amma ba a kusanci juna ba kuma saki ya aku bata tare ba ba kai ta ganin fenti ba to shine aw lam tafridu lahunna fariida ko kuma ba ku ambata musu maharan sadakinsu ba ba ku ce ga abin da za ku ba su na sadaki ba eh ba ku saboda ana yin aure ai ana yin auren ajalan lakarin ko ajalan ko ana yin auren ma ba a ambaci sadakin ba ce sai daga baya yau ko ai bashi an ambata amma bashi to an yi auren amma ba a ambaci sadaki ba sai Allah madaukin sarki ya ce famatti ohunna ai afohunna ma ya tamatta bihi ku ba su wato mutu'atu talaq akwai abin da ake cewa mutu'atu talaq idan an saki mace wato ana kyautata mata ba kamar yadda wasu suke ba hausawa saki mace da tsiya-tsiya ma za a rabu da uwa ka uba ka da ashar da baƙaƙen maganganu kaga duk ba daidai ba ne so ake a rabu da a mutunci ake so a rabu yawa in in ka sake ta ba da ba da hayaniya ba ba da cillar mata fitar mata da kayanta a gidan ba ba da koranta ba ba da nuna mata waɗansu halaye munana ba da kyautatawa da mutuntawa za a sallame ta a mata goma ta arziki a saya mata turmin atamfa mai tsada a saya mata kayan shafe-shafe a ɗan ba ta wani kuɗi na zawarci to haka ya kamata yadda da cewa ba wajibi ba ne isani ne to shi ne babu laifi ajiyar da ita daɗi alal musi ya algani minku ƙadaro ga mawadaci a cikinku ya jiyar da ita daɗi gwargwadon wadatarsa gwargwadon wadatarsa kar shi baya cin gero baya cin wani abu baya-baya to amma da ya ɗauko ta ko kuma yana nufin rabuwa da ita sai tattara mata waɗannan abubuwa na ƙasƙancin ya ce da shi za ta yi amfani a in dai mutum yana da hali to ya yi gwargwadon halinsa wa alal muƙutiri addayiƙun riz ga wanda aka ƙuntata masa arziki shi ma ƙadaruhu shi ma ya gwargwadon yadda ya iya kar ya ɗora wa kansa saboda Allah baya ɗora wa kai sai abin da wato mutum zai iya mata'an wannan gwargwadon ko nasan kowa zai je da su daɗi ne bil ma'rufi shar'an wato abin da shari'a ta sani cewa wannan abu ne mai kyau haqqan sifatan sabitan sabitatan wato wannan sifa ce saniyatan na biyu haqqan أو مصدر المؤكد حقا على المسلمين wato haƙƙin ya kama masu kyautatawa masu isani wanda suke bayarwa wa Allah ya a al'adun obiyo da maturi alal mutsalaki fi hadhihi hala saboda haka wannan yana nuna kenan baya zama wajibi a yi nau'in aikin hajji ta matu'i sake ba kaidi a irin wannan halin idan ana dai iya aikin aikin hajji ta matu'i din ta yadda in an yi umara za a cire haramin sai yau mu tarwiya kuma a sake zuwa a ce labbaik Allahumma hajjan a cigaba da ayyuka to haka shari'a ta tabbatar to shine sai Allah madaukin sarki yace wa in tallaqatumuhunna idan kuka sake su min qabla an tamassuhunna kafin ku taba su wa qad farabtum lahunna fariba kuma kun yanka musu sadakin da za ku ba su to in dai an riga an ambata fa nisfu ma farabtum yajibu lahunna wa yarji'u lakum nisfu abin da yake zama wajibi hakkin su shine rabin abin da aka ba su idan an yanka mata sadaki an ce dubu ɗari da hamsin to sai kuma saki ya afku kafin a kusanci juna to ta ci dubu saba'in da biyar sai a dawo maka da saba'in da biyar illa ai lakin an yi afu azzawajat fa yatar Na'am. Sai dai shi mazajen ko so shi mai gidan ya yafe, illa an yi akuna kenan ya yafe, ya bar mata wannan sauran rabin ma, ya haƙura, duk ya bar mata ya ce ta rike, ko kuma ita ta yafe, aka da masa da kusinsa gaba ɗaya, au ya akuwa ladi biyadihi ko kudatin nikah. ko kuma wanda a hannunsa ne ita matar ta yafe ga baki ɗaya rabin ma ta sarayar da hakkinta ta ce ba komai ya karbi dukiyarsa ya karbi sadakinsa ko kuma shi wanda ƙulla auren yake hannunsa shine azzauj din fa yatruku lahal kull sai ya bar mata dukiyar gaba ɗaya sai ya bar mata ko ita ta haƙura ta sarayar da rabin mata ce kawai ta bar masa ya je ya nemi wata ya aura ko kuma shi ya bar mata ga baki ɗaya wannan duka shari'a ta yadda da haka to da idan mutum ya kasance majibincin sun yi hukunci shi ba zai iya yin hukunci ba to yayi wa an ta'afu ku ya fi karbu takawa shi ya fi kusa da tsoron Allah ai aku zauj wato shi miji ya yafe ya bar mata sadakin gaba daya mustahabbun wannan mustahabi ne idh taqwa imtithali amrillah domin takawa shine aikata umarnin Allah لأن الخطاب للأزواج وقيل لل janibi ne ko wa fi taglibur rijal walakin la yadkhuluhuna waliyul mahjur fa isqatuhu laysa bimustahab na'am wala tansaw al-fadla bainakum kar ku mance falalar da ke tsakaninku ai bi tafaddul ba'dukum ala ba'd fififan da Allah ya wasashi bi sashi tunda dai ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to kullun dai kai ko a rijalu ɗin nan ku riƙe darajarku da mutuncinku e fa iya cewa ku bar musu dukiyar gaba ɗaya ku ce shikenan ku je ki ƙara ki hidimomin ki da shi kin samu wani mijin ki ƙara cefane da wannan sadakin na bar miki to kar a manta falalar da ke tsakani na'am bayan haka kuma Allah maɗaukin sarki ya ce inna allaha bima ta'maluna basir ay dhu basarin la yakhfa alayhi shay'un min dalika bangiji ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa ba abin da yake boya masa bal huwa ba haka ba ma Allah madaukakin sarki yana kiyayewa mutum na aikinsa sannan kuma za a yi masa sakayya da shi shine sai mala yace al-mawdu'u huna al-hukm ala tadaifi masail an-nikah wa mashakil al-azwaj wal awlad فربما تؤدي هذه الحالة إلى اشتغال عن الصلاة فبينما ف... saboda haka ya ce yana magana ne a kayan hukunce-hukunce da aka ninninka su aka yi bayaninsu na aure da mishkilolin auren da abin da ya shafi ‘ya'ya da yawa hakan yana kaiwa mutum ya shagalta daga ainihin wato sallarsa to shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya yi bayani akan kiyayewa sallah حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن جئتم فرجالا أو ركبانا وإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
Allah madaukin sarki ya ce hafidu ala salawati ku kiyaye sallolinku alkham salloli guda biyar bi ada'iha fi awqatiha ku bayar da su a lokutansu as-salatu ala waqtiha an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yace wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah yace sallah a lokacinta yace sannan sai me yace summa birrul walidaini sai biyayya a mahaifa thumma ayi sannan sai mai kala aljihadu fi sabilillah sai jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah saboda aka ku kiyaye sallolin ku guda biyar wassalatil wusta da sallah mafificiya da sallah mafificiya sallah mafificiya malamai suka ce ita ce salatul asr sallal al'asr da Allah ya ce shagaluna anis salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya ita ce sallar la'asar za Allah ya musu addu'a ya ce Allah ya cika cikunansu da wuta Allah ya cika cikinsu da wuta saboda sun shagaltar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu da sabai sun yi sallar la'asar akan lokaci ba sai da marana ta faɗi to ku kiyaye sallolinku guda biyar da kuma kiyaye wa sallah mafificiya domin sallar la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake bari sallar la'asar tana wuce shi baya yin ta akan lokaci hasarar da yake yi kamar ya rasa iyalansa da dukiyarsa da duk gaba ɗaya komai nasa shine hasarar da mutum yake yi kaga dimbin hasara ake saboda haka mu yi kokari mu kiyaye sallolinmu gabaki ɗayansu eh sannan a bada kulawa kuma musamman a sallah ta tsakiya mafificiya kenan wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu kawaici fi salati a sallah ai na ko masu biyayya da kauli kullu qunutin fil qur'ani fa huwa ta'a duk da a ce qunut a cikin alqur'ani ana nufin ta'a ne wani sahabi yake cewa da muna magana a sallah da aka saukar da wannan ayar sai muka daina magana sai suka ringa shiru saboda haka idan mutum yi magana sallarsa ta ɓaci ba a magana yawwa kaga in mutum yi magana a cikin sallarsa kaga yayi ƙari kenan zai ba a ji to haka shari'a take ta bayani ke cewa fa'in khaiftun min aduwi ausaili in kuka ji tsoron abokan gaba ko kuma magudanuwar ruwa ausawa'in ko kuma namun daji farjalan to ku sallar ku a tsaye sallar ku kuna kan kafafuwan ku eh ai mushatan kuna tafiya auru kubanan ko ku fi sallah kuna kan abin hawa ku a kan dabbobin ku ku sallar a haka saboda mahimmancin sallah har a filin daga ma ba a ɗauke wajibcin sallah ba sai kaga anan ana ta nusar da yaro ya zo sallah shi yana kamar takura masa ake yi kamar ba a san sa ne saboda haka balle bai san kuma cewa nuna masa soyayya ake ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku umarci ƴaƴayenku da yin sallah in sun kai shekara bakwai ku ba su kashi in suka ƙi yin sallah idan suka kai shekara goma kuma a raba musu wajen kwanciya saboda haka Allah madaukin sarki saboda muhimmancin sallah aka ce har a filin yaƙi ma ba a ɗauke sallar aka yi bayanin yadda za a yi sallar fa idza amintu in kuka amintu min al-khawfi daga tsoro fadhkur la ay sallu kama allamakum ku sallah kamar yadda aka sanar da ku malam takunu ta'lamun matakar kama allamakum malam takunu ta'lamun ko ila ta'alamihi min fara'idiha abinda kuka sani na farillanta wa haƙoƙi hada haƙoƙinta alkafu bil ma'ana mithlu kaf din nan wato ana nufin mithlu kwatankwaci kenan ma kuma masdariya ce au mausula saboda haka Allah madaukakin sarki yana faɗaitar da mutane kiyaye wa sallolin su domin babu abin da ya kai sallah bayan shaida ba abu abu ta bisa cancanta da gaskiya sai Allah to daga nan ne kuma siyakin sun marfata ya ko ila ma fihi kuma sallin da siyakin sai koma ya juya ke bayani akan masalolin nauyi kuma ya ta'allaku bihi daga abin da yake rayuwa da shi a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gaba kuma sai mu dora abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين